أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi muhammadu al'arabi a sa'ihi muna cikin shafi na talatin da uku yau za mu tashi a farkon almadalabu sali jiya mun kare almadalabu sani almadalabu sali su abin nema na uku daga cikin sab'u maɗali abin da ake nema a wajen muridi na uku yana bayani ne fil isharat cikin yin nuni ila nubzatin zuwa ga wani yanki min adabil hadratil aliyya daga ladubba na halaran nan ta ubangiji al'aliyati madaukaki wa ba'du mattasafa bihi min zalika ahlul maratib saniya da kuma shashin ma'abota martabobi madaukaka suka siffantu da shi min zalika na wannan laduba zai gaya maka su waye suka siffantu da waɗannan laduba ta halara ta ubangiji yake lamma qaddamna fil madlibi qabla haza yayin da muka gabatar a cikin madlabin da ya gabata kafin wannan madlabi na uku yana ishara ga madlabu sani da muka gama jiya ma fi bihamdillah ta'ala al-kifayatul amima wanda a cikin sa da godiyar Allah ta'ala an samu al-kifayatu iswa al-amimatu mai gamewa min al-kalami na daga zance da aka yi fi haƙiƙatil adabi cikin haƙiƙanin ladabi yadda yake wa ma'rifati man shi'i da kuma sanin mafarin ladabi a cikin wannan hanya ta arifai masana Allah wa bayani makanati hil faqima da bayanin matsayinsa alfaqima wanda yake mai girma wa kanat mudala atuhu da mudala atahu da'iyatun bi tawfiqillahi ta'ala wa kanat mudala'atuhu in kayowa wannan ladabi da'iyatan mai kira ne bi tawfiqillahi ta'ala da datarwar Allah ta'ala mai kira ne ila ta'alluki zuwa galatayuwa bi hablihi da igiyar wannan ladabi almatin wacce take mai ƙarfi igiyar wa sababihi alqawi da kuma ta'allaka da sababin ladabin na alƙawi mai ƙarfi wal intihaji da kuma kutsawa bi na hajihil aqwami ga tafarkin wannan ladabi wanda yake al'aqwam mafi daidaito wa sabilihi da kuma shiga tafarkin sa as-sawi madaidaici to mala yace ahabbtu naso an ardifahu na biyo bayan wancan matsalabi na biyu bima azkuruhu da abun da nake ambatansa fi hazar matsalabi a cikin wannan matsalabi na uku mimma ya kunu insha Allah ta'ala auna lil muridi abinda zai zamanto in Allah ya so zai zamanto aunan taimako lil muridi rajibi ga muridi wanda yake kwadayi fi kamalin iktida cikin cikin cikar yin koyi wato cikin cikakken koyi ga magabata alama ya rumuhu abu sabon da muridi yake bidarsa min tahqiqil mutaba'a na tabbatar da cikakken koyi yin koyi da aimatul itida ga jagororin nan na shiryarwa to mala yace fa aqulu ina cewa musta'ina amma ina mai neman taimako bi haulil qawiyil mu'ini da taimakon Allah alqawi mai karfi almu'ini mai taimakawa mu'tamida ina mai dogaro alama ya rumuhu abu abin da to mutami da ina mai dogaro ala fadlihil wasi a falalar Allah mai yalwaciya wa fatihi da kuma fatahinsa almubini mabayyani to fa aqulun na ina cewa ilam kai sani ya kai muridi saliki annal anbiya alaihimus salatu wassalam lallai haƙiƙa annabawan Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare su allazina hum safwatullahi ta'ala waɗanda su ne zaɓaɓɓun Allah ta'ala min albariya daga cikin talikai to ka sani annabawan nan na Allah akmalun nasi adaban su ne mafi cikar dukkan mutanen duniya ta bangaren ladabi ma'al hadaratul muqaddasa tare da halalar nan ta Allah a batsarkakewa al'aliyya madaukakiya wa atammu qiyaman su ne mafi cikakken tsayuwa bi huquqiha da haƙoƙin wannan halara ta Allah wa waza'ifi hal mar'iyya da kuma ayyukanta a bar kiyayewa su ne mafi tsayin daka da cikar ladabi min sa'iri man adahum daga sauran waɗanda ba su ba mutum ko sahabi ne ko wali ne ko mun cikarsa to bai kai annabawan Allah yin cikakken ladabi a halara ta Ubangiji ba su ne mafifitan yin ladabi min sa'iri man adahu daga sauran waɗanda suka wanace su min ahalil maratibis saniya daga ma'abota martabobi maɗaukaka hasba ma na daga bihil qur'anul azim kamar yanda alqur'ani mai girma yayi fuluci da shi wa afsahat bihi ayatu zikril hakim ayoyin alqur'ani masu hikima afasahat suka yi bayani bihi da wannan matsayi na annabawa akan ladabi a halara ta ubangiji sai ya kawo ayar qur'ani yace qala maulana jalla jalaluhu ubangijinmu wanda girmansa ya girmama ya faɗa fi ma kaɗaba bihi habibahul mustafa karim cikin zancen da Allah ya da masoyinsa manzon Allah al-mustafa abun zaɓi al-karim wanda yake mai girma alaihi afdalu salati wa azkar taslim mafi bicin tsira da mafi tsarkin sallama ya tabbata alaihi ga manzon Allah Allah ya yi zance da shi ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka lalle cewa kai ya rasulullah la'ala khuluqin wallahi kana kan wata ɗabi'a azimin mai girma qala fil awari imamu abdul wahhab sha'arani ya fada cikin littafin na al awarif wal ma'arif yace qala mujahid imamu mujahid babban tabi'i ne almajirin sahabban manzon Allah yana daga cikin wanda suka yi tafsirin alqur'ani tun a farko farkon magabata imamu mujahid ya ya faɗi cikin fassarar wannan aya ai abin da Allah yake nufi da ya ce ala khuluqin azim ai ala dinin azimin kana kan wani addini mai girma kuma mun san ma'anar addini a cikin luga ta larabci shine yin biyayya shine ma'ana ka ce dana kamar a da'a ne yayi biyayya ya dinu kamar yudi'u ne yana yin biyayya saboda haka ma'anar ala khuluqin azimin dina ala dinin azim kana kan addini wato cikakken yin koyi da umarnin Allah azimin mai girma wannan fasar imamu mujahid kenan waddini in aka ce ko wannan abu addini ne majmu'ul a'mali salihah ya tattalo dukkan kyawawan ayyuka wal akhlaqil hasana da kuma ɗabi'o'i kyawawa in aka ce wani mai addini ne to ana nufin ya tattaro dukkan kyawawan ayyuka da kuma kyawawan ɗabi'o'i fassara imamu mujahid kenan wa qala al-hasan shi kuma hasan al-basri shi ma tabi'i ne almajirin sahabban manzon Allah shi kuma da yazo fassara wa innaka la'ala khuluqin azim bai taba ta ba ya bar ta akan ma'anar ya rasulullah kana kan ɗabi'a mai girma sai ya biyo baya da shari'a ce li annaka domin cewa kai ya rasulullah lam yusir fika jafa'ul khalqi wautar halitta da suke yi maka bai yi tasiri ba a cikinka har kai fushi kai fada da su ka daina isar musu da sakon Allah ma'abu tsala'ata na ki tare da tsinkayowan gaskiya za ka iya faɗin gaskiya a gaban kowane ne kuma duk wautar da zai yi maka ba zai yi tasiri a zuciyarka ka fasa isar da sakon Allah ba shi yasa Allah ya ce lalle ka ya rasulullahi kana kan ɗabi'a mai girma wannan magana Hassanul Basri kenan wa hadha gayatun fi kamali adabihi sallallahu alaihi wasallama wannan magana ta Hassanul Basri yana nuna gaya matuƙa kaiwa matuƙa cikin cikar ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halara ta ubangijinsa wa qala al-wasiqi imam wasiqi shi ma mai tafsiri ne a zamaninsa shi kuma ya faɗa cikin fassarar ayar ya ce ma'anar alkulkul azim ɗabi'a mai girma shine Allah tukhasimu kar ka yi husuma da mutane wala tukhasamu kuma kar kai ma kar a yi husuma da kai idan mutum ya ɓace ka ko ya zalunce ka to ka kyale shi kar ka sai sai ka rama kar ka yi husuma da shi kuma sannan ka yi wa mutane kyakkyawar ɗabi'ar da ba za su yi husuma da kai ba haka imamu wasiɗi ya ce alkulkul azim shine Allah tu khasima wala tu khasam kar kai husuma kar ai husuma da kai wannan shine cikakken ɗabi'a mai girma wa qala aidan imam wasiɗi dai yace li'annaka domin cewa kai ya rasulullah qabilta ma usdita ilaika min nu'uma ka karbi abin da aka yi kyautarsa gare ka min nu'uma na ni'imomin Allah a hasana mafi kyawun karba min ma ƙabila ruka fiye da yadda waninka ya karɓa min al'ambiya daga annabawa wa rusuli da manzanni yadda kai talakin abin da Allah ya baka na alƙur'ani da umarnin da ya maka na isar da aika ko saƙon Allah zuwa ga mutane to ka karɓi wannan fiye da yadda wani daga cikin annabawa da manzanni ya karɓa fassara imamu wasiɗi kenan wa ƙalar junaidu imamu junaidu babban sufi shugaban sufaye shi kuma da ya zo fassara wannan aya wa innaka la'ala khuluqin azim sai ya ce Allah ya yabe ka ne li annahu domin shi maza Allah lam yakul lahu himmatun fi siwallahi ta'ala bai da wata himma ko wata damuwa cikin wani Allah ta'ala duk abin da ba Allah ba to maza Allah ba ɗaukarsa da muhimmanci bi ma'ana duk abin da ba na Allah bane baya sadar da shi baya kusanta shi ga Allah to ba yi da wani muhimmanci a wajensa koma menene sai zuwa duniya ba ta dame shi ba an masa tayinta ma duwatsu su zama zinare da azurfa ya ce baya su an ba shi zafi ma bai la an ya kuna nabiyan malikan au an ya kuna nabiyan fakira Allah ya ba shi zaɓi kana so ka zama annabi sarki aka ce sarki ya yi ƙarshen wadata ke kamar ka ba annabi Suleiman da annabi Dawuda ko kuma ka zama annabi talaka ya ce ya zaɓi ya zama annabi talaka yau ya ci ya ji daɗi ya gode wa Allah gobe in ya rasa ya roƙi Allah ya tsaya tsakanin godiya da kuma roƙon Allah to wannan ya nuna maka duniya ba damuwarsa ba ce balma ya taɓa faɗa a wani hadisi ingantacce ya ce hubbiba ilayya min duniyakum salasun an nisa'u wa ɗibu wa ju'ilat ƙurratu aini fi sala ya ce an samun san abu uku a cikin duniyar nan taku bai ma ce a cikin duniya bai da duniyar taku kaga shi ba ta zaba ce hubbiba ilayya min duniyakum salasun an sanya min san abu uku a duniyar nan taku na farko ya ce an nisa'u ina son mata wasibu ina son turare na uku ya ce waju ilati ƙurratu ainihin sala amma an sanya nutsuwa ta a cikin sallah wato matan da turaren ba su kai sallah a wajensa domin kana iza a haza bahu amrun fa zai a ilar sala idan wani abu ya dame shi sai a ga ya kurgita ya kama yin sallah domin a cikin sallah ta yake samun cikakkiyar nutsuwa imamu dilebi kenan ya ce lamma kullahu himmatun fi suwallahi ta'ala Allah ya yabe shi ne domin bayi da wata himma ko damuwa cikin dukkan wani abin da ya wanaici Allah. Wala mahalata sai idi Muhammadu Arabi Asa ya ce babu kokwanto anna man kana bi hazihil masaba wanda ya kasance da irin wannan ɗabi'o'i to kana ajma'u li makarimil akhlaq ya kasance shine mafi tattarowa ga dukkan manya-manyan ɗabi'o'i wa mahasinil adabi da kyawawan laduba ya tattaro su gaba ɗaya alal wajihil akmali abu sa fuska mafi cika wakila fi tafsir hadhihi al-ayatil karimati ghayru hadha yake karfa kai tsammani iya abin da na kawo shine iya fassarar da magabata suka yi akan wannan aya ta wa innaka ala khuluqin azim yace wakila an faɗi ghayru hadha wani wannan fassarori fi tafsir hadhihi al-ayatil karima cikin fassarar wannan aya mai girma faƙila wata fassara malaman tafsiri suka ce Allah ya yabe shi ne da wannan wa innaka ala khuluqin azim li'annahu domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashara al-khalqa bi khuluqihi yayi zamantakewa da halitta da ɗabi'o'insa ka gane ai wa ba yanahun bi qalbihi kuma ya ya bambanta su a zuciyarsa a zahiri in ka zo gaban maza Allah sai ka ga kamar ya fi sanka akan kowa daga cikin kyawawan makarimin akhlaqi nasa ba za ka iya gane cewa wai maza Allah yana son wani fiye da kai ba yanayin sakin fuskarsa da sauraron da zai maka har ka gama jawabinka ba zai datse ka ba akwai wani sahabi da shi yana ganin yadda ya ga manzo Allah yana masa mujamala yana masa kyakkyawar mu'amala sai ya dauka duk duniya ba wanda manzo Allah yake so kaman shi saboda haka wata rana dai sai ya zo yake ya Rasulullah wai a duniyar nan wa ka fi so yace Abu Abu Abu Bakar yace thumma man sannan sai wa sai yace Umar eh thumma man yace Usman thumma man yace Aliyu yace to sai na yi tunanin to in suka ba zai dinga lifafa mun mutane wai sai ya dawo yace to a cikin mata wa ka fi so sai yace Aisha to anan dai sai ya hakura bai ci gaba da tambaya ba shi da ya dauka ya fi kowa wato samun kalbuwa a zuciyar manzon Allah to daga cikin kyawawan ɗabi'o'insa ne asharar khalqa bi khuluqihi yayi zamantakewa da dukkan halittar Allah da kyawawan ɗabi'o'insa wa bayan hum bi qalbi amma ya bambance su ne a zuciyarsa kai a zahiri ba za ka iya gane cewa annabi ya fi son wani a kanka a zuciyarsa shi ya san waye fi so wakila wasu malaman tafsiri suka ce summiya khuluquhu aziman an ambaci ɗabi'awo'insa ko ɗabi'arsa da sunan mai girma la'ala khuluqin azim lijtima'i makarimil akhlaqi fi saboda haɗuwar dukkan manya-manyan ɗabi'o a cikinsa duk abin da kake nema na kyakkyawar ɗabi'a maza Allah yana da ita in kyauta ce ba wanda ya kai shi kyauta don sahabinsa sayyidina abdullahi ibn abbasin yana cewa manzon Allah kyautarsa ta fi iska da take gabatar hadari ita iska ba ita take korowa hadari ya zo ya zubar da ruwa ba to kyautarsa ta fi wannan eh kamar yadda shehu ibrahim addiwa ne yake yabon manzon Allah wajen kyauta yana cewa wa habta wa lam takshaf tiqaran wa faqatan fama samahat nafsun bima anta tasmahu فكم أكل كم من قنائر مرة وهبت إلى الآداء والكل يفرح إلى شوى يا رسول الله وهبت كاي كوتا ولم تكشف تقارا بكجد ورن تلوشي بوتن كوتنا وفاقة بكجد ورن لشيبا الابتقار والفاقة دك تلوشي إذا الفاقة تافت أنني أكا الفقر الفقر تلوشي كان أدنى أبو دي أما كان أقول لا وبزئ شيكا iko alfaka rashi kwata-kwata ba ka da shi to ya ce ka yi kyautar da irin kyautar mutumin da baya tsoron talauci kai a ƙarshe shi ya ce fama sama hatu nafsun ba wata rai da ta yi baiwa bima an ta tasu mahu da irin abin da ka yi baiwarsa ya rasu nan sai ya fara faɗan irin kyautar ce fa kam a karin da yawa ka ba da garken raƙuma wa kan min qanatira marratan wani lokaci ka bada qanatir jam'i ne na ai musawwal qanatirul muqaddarati min az-zahabi wal fiddati talin zinare da azurfa wanda ba san adadin iyakar su ba duk ka bayar a lokaci guda wa habta ila al-ada'i kai kayi kyauta ma ga makiya yawanci mu kyautar mu ba masarin mu muke yi wa ba to ya ce wa habta ilal adai ka yi kyauta ma har ga makiyanka wal kullu ya furahu kowa yana farin ciki wannan yana ishara a yakin khaibara da aka yakin khaibara manzo Allah bayan an tattara ganima an zo bayan gari yana kyauta yana raba ganima to kusa da ƙauyen wasu kafirai ne makiya manzan Allah akwai Safwan a lokacin bai musulunta ba yana cikin makiya manzan Allah ƙauyen su kusa da kaibara ne sai ya hauro dutse ya zo yana kallon yadda ake rabon ganima manzan Allah da ya ɗaga kai ya kyallo ya ce wannan wane ne ya ce a kallo na zoyi ya ce zo kora wannan garken da aka kirga raƙumi ɗari yana cewa da gaske yace da gaske nake na ba yana korawa yana waiwayowa manzo Allah ce zo ga tumakai da awakai su ma guda ɗari kan aka ƙara masa ya haula dutse ya yi kururuwa a ƙauye zai kai mutanen garinmu ku zo ku ga wanda yake kyautar da bayan tsoron talauci ya ce wallahi yau na wayi gari duk duniya ba wanda nake ki kamar muhammadu amma yanzu na maraita duk duniya ba wanda nake so kamar muhammadu ku zo ku karba addinin muhammadu addinin kyauta da baiwa eh shine dan shehu yake ishara da wannan kyautar da yayi a yakin kaibara eh kuma cikin qasaidul maulid ai ya kawo yana cewa libni harbin to na dai manta baitin yana na a cikin tani'a to alhamdulillah tunda mun zo wajen inta wa qad taqaddama lana fi haqiqatil adabi shi za mu tashi jiba asabar insha Allah